أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وهكا السلام عليكم ورحمة الله بركة من صدوة أيها ثلاث ashirin da ɗaya kenan yau ko da watan almuharram shekara ta dubu ɗari hudu da ashirin da shida ba yi hijira wanda kuma ya dace da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatun littafin wani albalaghatul wadiha har yanzu muna cikin muqaddima wannan kuma shi da darasin mu na biyu a ranar mun fara magana akan balaga ko mun dai magana akan fasaha muka ce zance fasihi shine wanda lalle ne suka sarta guda hudu ko dole ya kubuta daga abin da ake kira da aka ta'ali da kuma eh tanafurul kalimat jamil jiddan da kuma at-ta'qib al-lafzi da kuma at-ta'qib al-ma'nawi yayin da zance ya kubuta daga wannan to ya zama fasihin zance ita kuma kalma fasihiya me ke sa ta zama fasihiyar kalma ta zama wadihatul ma'na sannan sahala sannan kuma zai yi da tasabki bi hausu ya takhidhu kullu harfin min hurufiha mawqi'ahu al-munasib lahu kullu harfin yatamarkazu fi fi mawqi'ihi fi mawqi'ihi al-munasib ta lokacin kalma ta zama fasihiya idan zance ne kuma ya zama fasihi shine a yaran da muka faɗa to ina jin mun fara magana ne akan balaga ko menene balaga to shine bayanin cewa shine ta'diyatul ma'anar jalil wadihan bi ibaratin sahihatin fasiha shine kawai muka ce a jumlace balaga shine yin zancen da ya dace a wurin da ya dace shikenan kawai zance ya zanto shi ya dace a karan kansa wurin da aka yi shi kuma ya dace da shi domin ta zan cewa zancen ya dace amma wurin da aka yi shi bai dace ba to amma zai fito da abin sosai da sosai a nan gurin cikin abin da muka fara karantawa karanta daga inda muka tsaya nan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال وليس هناك من فرق بين البليغ والرسام إلا أن هذا يتناول المسموع من الكلام وذلك يشاكل بين المرء من الألوان والأشكال أما في غير ذلك فهما سواء الرسام إذا هم برسم صورة فكر في الألوان الملائمة لها ثم في تعليق هذه الألوان بحيث تقترب الأبصار وتثير الوجدان الوجدان والوجدان والبليغ إذا أراد أن ينشئ قصيدة أو مقالة أو خطبة فكر في أجزائها مم.
ثم دعا إليه من الألفاظ والأساليب أخفها أخفها.
أخفها على السمع وأكثرها اتصالا بموضوعه مم.
ثم أقواها أثرا أثرا في نفوس سامعيه وأروعها جمالا ممتاز وليس هناك من فرق بين البليغ والرسام ba wani bambanci tsakanin wanda yake son ya haɗa zance na balaga da kuma arrasam mutumin da yake son ya yi zane masanin balaga da shi da mai zane ƙwararren zane ba su da bambanci illa anna hadha yatanawal al-masmu'a min al-kalam wa dhalika yusakilu bayna al-mar'i min al-alwan wal ashkal bambancin kawai shi mai balaga yana nemo al-masmu'a me ya kamata a saurara daga wajen sa min al-kalami na zanci shi kalmomi ke zazzabowa wannan kalmar ta dace wannan bai ta dace in faɗe ta ba wannan ta dace wannan ba ta dace ba وذلك يشاكل بين المرء من الالوان والاشكال amma shi ko mai zane yusakilu yana kokarin kulla alaka da kamanceceniya bainal mar'i tsakankanin abin da ake gani da ido min alwan na launuka wal ashkal da kuma girman kowane irin abu ashkal shine kalar abin abin nan amma alwan kuma shine launin abin wato an yi shi da bako karami kamar da mutum zai zana bishiya idan yanzu ne zai ce ka zana bishiya kaga ya kamata ka tambaye ni wata bishiya an fahimta ku wata bishiya kake so a zana idan na ce maka yana so a zana dabino to wannan shine zai baka tunanin wani irin launi ya kamata ka yi amfani da shi idan ka tashi zanen dabino kana bukatan farin tanti ban tsammanin kana bukatan farin tanti kana bukatan baki wulik ban tsammanin kana bukata kana bukatan kore fatau kana bukatan jagau ban tsammanin duk kana neman waɗannan amma kila kana buƙatar ruwan ƙasa kana buƙatar kaza kana buƙatar kaza wato kaga ya danganci menene zaka zana shine zai baka damar me launuka da kake buƙata sannan kuma shine zai baka damar ko wani launi ya kamata ya fi yawa kore zai fi yawa ko kaza gargadin irin bishiyar da kake son ka zana abinda da yake so ya ce shine zane shine arrafan wato yana buƙatar yana tunani ne kan launuka ya zai haɗa su don su bada hoton abin da yake so amma shi baligi idan an ce albalir mutumin da yake da balaga shi ko yana zazzaɓo kalmomi ne ko wace kalma ina kamata in sata ita ta kamata ta zo da farko ko daga ƙarshe ko daga tsakiya sannan kalma kaza ita ce ta dace a faɗawa kaza kalma kaza kuma ita ce ta dace a faɗawa kaza yanzu in zaka rubuta takarda zuwa ga chairman na local government da takarda da zaka rubuta mai martaba sarkin Kano matsayin su da takardan ba matsayin su da ba kalmomin da zaka zaba suna da bambam da juna yana fata fahimta to akan kani mutum mai balaga ne idan ya yi bambance wannan wani zan iya sai masa kaza wani ko sai da kaza da kaza zan sai masa to wannan sai a gane eh kai mai balaga ne amma duk wanda ba ya gane wannan shi ba mai balaga bane ba magana da za a fuskanci sarki da ita zai iya fuskantar sa mun malakar gannan da ita zai iya fuskantar sarkin tasha da ita magana da zai magana da dan kamashi zai iya magana da dan kasuwa da ita zai iya magana da dan boko da ita ko malamin jami'a wannan kaga da balaga kawai su dai irin su wannan suna yin magana ne don kasa zama kurame idan sun faɗa a ji wani lokacin ba sai ya gama gama sai sai ne kallon ce wani yake nufi ai yana nufin kaza da kaza ne kaga ma'ana shi ba iya bayanin kansa da kansa to wannan ba za ki ga cikin masu balaga ba masu balaga ba duk mai zance bane yake zama mai balaga sai wanda yake son ya zance a inda ya dace an gane ku fa huma sawa su biyun duk ɗaya ne tsakanin albaniyu da arrasam arrasam idan hamma bi rasmi suratin shi mai zane idan yi nufaci zana wani wani hoto fakkar fil alwani almula'imati laha yakan fara yin tunani dangane da launukan da suka dace da wannan surar da yake son yayi thumma fi ta'lifi hadhihi alwan sannan kuma eh da launi kaza da launi kaza nake magana to sai wani launi ya kamata ya zo a sama wanne ya kamata ya zo a kasa yanzu in zaka yi bishiya sai aka baka koren launi sai aka baka mai ruwan kasa kasa to wanne zaka sa a sama wanne zaka sa a kasa koren ne a sama ko shine a kasa kai koren ne dan shi yake bada mai danyi aha wannan na kasan kuma sai ke bada mai sandar itacen to kaga kenan zai fara tunanin launi sannan tunanin kuma a ina kamata ko wani launi ya fito shi ne sun yi fakir fi ta'ali kuma fi ta'ali fi hadhihi alwan bi haythu takhtalid al-absar ta yadda za su ja hankalin gannai ya tafiru al-wajdan su motsa zuciya mutum ce kai abin yayi kyau to zuciya an motsa zuciya kenan shi ne isara din bai zuciya mamaki da kai wal balighu idza arada an yushi qasida amma shi baligi idan ya so ya gina wata kasida ta waka au makala ko kuma zai rubuta wani article shine makala au khutba ko zai wata hutuba sai hutuba ta juma'a ko hutuba ta dauran aure ko hutuba ta siyasa don zai kantan da dan siyasa ke sunan sa hutuba a cikin larabci ya tara mutane na musu hutuba sai dai ya hutuba da an ce hutuba to ta juma'a ce ko ta idi ko ba haka ba amma sai a larabci da an ce al khutba تتناول خطبة الجمعة وهي الخطبة الدينية وتتناول الخطبة السياسية التي هي الدعاية الانتخابية وكمتين كويك إن من ذا في كان فأنا كلام خطبة جاء يخاطب الناس يخطبهم sannan wajen neman aure a da yadda larabawa suke da an tashi neman aure wakilan amarya zai fito wakilan angasa za su je fito wakilan amarya idan sun je in sun je na suka je mutum da za su yi magana kuma galibi wanda aka zaɓa ya magana ya fi iya magana dai idan ta babban abin da yake so ya bayani matsayin ɗansa da suka zama ya aure dan su laraba suna damuwa da kafa'a wato dan da zai aure ya ne da zan so kufu intani ma'ana akwai dacewa da juna ta fuskar matsayi alhasab wan nasab rubama almal rubama ashhura ربما قضايا اخرى التي كانوا يراعونها في معاملاتهم اليوميه wato akwai abubuwan da suke kula da su a mu'amala ta yau da gobe to idan an ce a bayanin to wannan dan damu fa shi ne babban barban nan shi ne shugaban dan farautar wuri kaza dan da shine abin da suka fada zuwa da shi yana siyar da baki idan idan ana yin yada a gidansa ake cin abinci ko ina makamancin haka kyakkyawa ne fari ne mai kyauta ne galibi dai abin da suka sa alfahari da shi wato karanci mutum ne mai yawan kyauta da marawaci ba tunda su suna kirga ruwa a matsayin rashin mutunci ko da a jahiliya sannan kuma jarumta da matsarci ba don suna kirga tsoro a matsayin rashin mutunci ko a lokacin jahiliya to sai dole ne ta su ya tsara kalmomin da zai gamsar da iyayen amarya su je eh to wannan mun karɓe shi domin da aka aka rashin sa'a bai iya wannan bayanin ba sai a ce to ku je za mu duba lamarin ku to ku je mu duba lamarin ku abin nufi ba za a yarda kenan to duk wannan ana kiransa da suna khutba da haka idan mutum ya so wata kasida ko makala makala na ce kamar rubutu a cikin jarida a article kenan au kutuba ko mutum zai wata hudu ba fakkara fi ajza'iha yakan fara tunani kan safanni me na farko me me da me ya kamata kutubar ta kunsa ina son yin magana akan abu kaza da abu kaza da abu kaza ya iyakance abu daya biyu uku ko biyu kadai ko daya an gane ku ثم دعا إليها من الألفاظ والأساليب sannan ya faro ya ita hudubar taki al-alfaz lafazza da suka dace wal asalib da uslubi al-alfaz shine daidaikun kalmomi al-asalib kuma shine jumlolin yadda ya kamata su fito masu karfi masu sauki da sauransu yakan zaɓo na lafazza da asalib a khaffaha ala sam'i waɗanda suka fi sauki akan harshe akan kunne wanda kunne baya jin nauyin su ina fata an fahimta kunne baya jin nauyin su idan an faɗa kasa akwai kalmar da zaka faɗa kunne ya ji nauyin ta yanzu kana magana da mutum kana so ka ce ya fito daga gidan kirki to wallahi ka fito daga gidan kirki idan ka mutumin kirki ne kalmar nan tana da me ka fito daga gidan kirki mahaifinka nagari ne walidinka nagari ne ka dai tana da me khifa to kullum mai balaga yakan zaɓi kalma da za ta yi sauki a kullum mai saurari أخفها على السميع وأكثرها اتصالا بموضوعه بكم كلمة من بسكة على كنتيا بموضوعه في الدرسة بابا سنيا أن فريد كلمة من بسنيا نسبة موضوعه في الدرسة ثم أقواها أثرا فنوين بسكة في القلب تاثيري في نفوس سامعيه أتكن ذكا تم تسول عليه وأروعها جمالا وإن بسكة بكاي وجنكاو أروع الشيء شيء وفي كاي الأبو جمالا وجنكاو to duk mutum da zai hudu da haka ya kamata wato ainihin yayi bayan hudubar juma'a ce hudubar idi ce hudubar mejese zaben kalmomi wanda suke da ilimin nasu na farko dai wani maudu'i take son kai magana sannan wannan maudu'i ne ya kamata in tara masa na kalmomi da usulubi da ya dace sannan kalmomin waɗannan ne masu saukin ji a kunnen mai saurare ta yadda idan ji su ba zai ji sun yi nauyi ba kafin akwai kalmar da idan ta nauyi kuma sai a samu wani mutum in ba da fasaha sai ya ta yi ta ana ta jin haushi yana ƙara yana tara mutane suna ɗan jirgin cewa da haka ta yi musu nauyi a kunne yana fata an fahimta to wannan yana da matuƙar muhimmanci ga dukkan mutumin da zai zama marubuci ko mai hudu ba yana da muhimmanci sanin haka sai ce ne fa anasir balaga anasir balaga idan lafzun wa ma'nan wa ta'lif wa ta'lif bil alfaz yamna'uha quwwatan wa ta'thiran wa hukman yace ashe idan kana son ka san bangarorin balaga al'anasir kenan anasir jam'i na unsur unsur shine al-juz'u min al-shay anasir balaga bi ma'ana ajza'ul balaga abadul balaga bangarorin balaga a ce juz'i juz'i ababen da suke allati ya takawwanu min al-kalam al-balig shine ne idan idan ko haka ne a ce abin da ake kira da anasir balaga shine lafzin wato lafazi wa ma'anan sannan da ma'anar da lafazin ke dauke da ita wa ta'alifun lil alfaz da kuma jera lafazza ta hanyar da ta dace yallahu ha quwwatan wa ta'siran irin jerin da zai baiwa su kalmomin kowa wato karfi wa ta'asiran da kuma tasiri a zuciya mai saurare zai iya yi kowace kalma ita kaɗai tana da balagarta amma zubin da kai musu sai su ki ba da tasiri don zubi din yana da amfani wace ce a gaba wace ce a baya wace ce a tsakiya shine zubin dan irin wannan zubin shine yamnahuha zai bai wasu alfas din kuwatan wa ta'asiran wa husnan da kuma kyawu
ثم دقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وآل السامعين والنزعة النفسية التي تتملكهم تتملكهم تتملكهم وتسيطر وتسيطر على نفوسهم.
ثم دقة في التعبير في, في اختيار الكلمات. sannan zurfafawa shi ne dukka zurfafawa ta ikhtiyar kalmat wajen zaben kalmomi wal asalib da kuma uslubi ko salon zance ala hasabi mawatin wa kalam a bisa ga gwargwadon wuraren da za a yi zancen in mutanen kawai ne irin kalmomin da suka dace da su in yan birni ne irin kalmomin da suka dace da su in yan siyasa ne in yan boko ne in galgalin mutane ne in sarakuna ne da sauransu irin kalmomin da suka dace da mutum zaɓen musu irin kalmomin da suka dace da su da wuraren da za a yi zancen wa mawaqi'ahu ala hasabi mawatin wa kalam wa mawaqi'ihi wuraren wuraren da za a yi zancen wa mawdu'atihi da mawdu'in zancen shi zaka magana ne akan rowa da illata cikin addinin musulunci ko aure da muhimmancin su cikin addinin musulunci ko sanin arziki siyasa ya danganci mawdu'in da zaka yi magana a ciki wa halin sami'in da kuma halin su masu saurare wani irin mutane ne wan naz'atun nafsiyyatin lati tatamallakuhum da annaz'atun nafsiyya abinda kike da annaz'atun nafsiyya yanayin tunanin mutanen yanayin tunanin su maza a nasuwa kenan Allah su ta mallakuhum wanda shi ne abin da yake mallaka zukatansu ko yayi yayin rinjaye akan su wata sutura ala nufusihim wa wanda irin abin da ya yi sautara ya mamaye zukatansu ne yawancin tunanin mutane sauransu ina fata an fahimta yanzu idan ka zo kana magana kowane gari za ka samu akwai ɗabi'ar su da kuma na za'a nasiya ɗin me na za'a nasiya ɗin mutanen Kano ta fuskar ta fuskar addini me na za'a nasiya za ka kalla abin da ya fi rinjaye ne ba abin da ya fi zama kaɗan ba na za'a nasiya ɗin mutanen Kano bida ko suna ina ka ta fahimta ta gani idan ka je ka sami mutanen gambe ko mutanen gambe ne na za a nasiya din su wala ko dariƙa ta ne na za a nasiya kenan to idan ka koma ta harkar ba wai addini ba wani abin da ba addini ba na za a bin mutanen Kano menene za a nasiya din su tsakanin tsakanin tsakanin kasuwanci da noma me na za a nasiya din su kasuwanci idan ka je kasar haɗu da miliyan na za a nasiya din su kasuwanci ko noma noma to wanda shi ne na za a nasiya ma'ana kakan shigarwa da mutum ta inda yake ta inda kuka yi ittifaki sannan sai dawo inda kuka yi sabani daga baya shi wannan dan ka fara masa magana da abin da kuka yi ittifaki amfanin su cin hancin magana kake ba shi don ya da kai don in ka fara daga inda kuka yi sabani ba zai saurare ka ba ina ka ta fahimta amma sai ka fara daga inda kuka yi ittifaki yanzu kaje zaka yi mutanen ganzo a ko mutanen nan inda zalim mutai karfi idan ka dan zuge zala cewa a hakikanin gaskiya mutane zalu sun yi kokari an samu kasan da cikin kaza to daga sai ka bada kuskure izala ma sai a yadda amma tun farko ka ce ka ce su kan zumar suke da wani sunna a wuri kaza ai bid'a suka wuri kaza bid'a suka yi ya da ba za su yi ka ba ina ba ta fahimta samun naza'a nafsiya Allah ta tamallaka ne da suke mallakar mutane wata saukar alama ta sun ita ta kankane bukatansu tana da muhimmanci tarubba ma tarubba kalmar tarubba hasanat fi mawdin thumma kanat نادية مستكرهة في غيره yusuf zama da kalma ta yi kyau a faɗe ta aure sun makamat nadiyatan amma kuma sai su zanto ba kusasshiyar kalma mustakrahatan a barki fi gairihi a wurin da ba nan ba ina fata an fahimta ba kamar wani wani wakin kawai da ga sai a kai su binni aka kai wajen sarki zai zuga sarki yace anta kalkalbi ya gudu da ya zo canza kuma an takattai su fil qira'i yace wajen gudun zai kamar dan su ne kake kaga wanda ai zagi ne wannan to da kai ya faɗi wannan wa qadiman وقديما كرهت أدباء كلمة أيضا وعدوها من ألفاظ العلماء فلم تجد بها أقلامهم في شعر أو نثر حتى ظهر بينهم من قال يقول وقديما كره الأدباء كلمة أيضا أداة مثلا أدب اللاربسي suna kin kalmar ayudan ta larabci din nan ba sa son faɗa ta kalmar ayudan na gari ba wani fasaha a cikin ta ba wani balaga ngani wa adduha min alfazul ulama suka ce wannan magana ce ta malamai ba magana ce ta uda ba uba in su uda ba suna ganin yaran su daban da sauran mutane kamar da wani addini na dan Saudiya yake tsaya yace shi addini mas'uliyar sa shine yayi magana mai fasaha amma laysa mas'ulan sai mutane sun fahimta ko su fahimta ba shi ba ta shafe shi ba in ba su fahimta ba sai kasu tuhunce su tuhunce zukatan su sun zama dolaye ne babu su fahimta yace amma shi yana ganin mas'uliyar sa shine كيف يتكلم كلاما فصيحا كيف يتكلم كلاما بليغا كيف يؤدي المعنى كيف يأتي بالكلام الجميل كيف يعبر عن مكنون قلبه بالك... عن مكنون قلبه بالكلام الجميل لكن هو ليس مسؤولا عن الناس فهموا ما فهموا هذا ليس مسؤولا عنه شين ذا زي مسؤولين امام الله سوى سن زي مجنة سوى زي مجنة ليس مسؤولا امام الله سوى بس تحكي مجنة سوى ina ga dan fahimta ba shi ne nake cewa menene alayya nahtul qawafi min mawaridiha wa la alayya idza lam tafham al-bakari yace wajibi na ne in nemo kalmomi in tsara kasida in kuma shi da fahimta da kuma wannan ba laifi na bane da har a gaban Allah ba na da wanda da fahimta ba a gaban Allah a su iya zagi mutane su iya zagi mutane da ba wa abduha min alfazil ulama wato suka ce wannan lafazza ne na malamai kalmar aidan falan tajruha a kalamuhum wato kamar ta na wani ɗalibi ya rubuta makala yake muna da ƙungiya ta abin nan harshen larabci yawanci akwai ɗalibai waɗansu daga kulliyatul lughat al-arabiyya waɗansu daga kulliyatul qur'an ilmi waɗansu daga shari'a waɗansu daga kulliyatul hadith ilmi Muhammad Sani in ka zafi sai wani ɗalibi ko ɗan Maroko ne ya rubuta kalmo ya rubuta makala dama wani ya rubuta makala wanda ya iya waka ya rubuto waka sai zai karanta a gaban ɗalibai ɗalibai su sake shi a yi gyaran da za a yi sannan kuma akwai manyan malaman da su kuma su suke lura da mu kamar su ne shugabannin jam'iyyar akwai dr babikar bushen akwai abdulbasir badar akwai wani profesa bizra wani dan shirya da su ne su kawai aikin su kuma su yi hukunci na karshe bayan duk kun gama da gargalin da za su sai su yi hukuncin karshe to shine wani ɗalibi ya rubuto abin nan da sauran sai na cewa wajibin alaika ta fara kaza fa yajibu alal insani wa kaza sai sai kaza da Allah wani ya zaɓa wani ɗan sanar da ke kaza da Allah ta hakuri wannan kalma ta ka kalma ce ta fuka hau wani alwajibu da almandu da almakaru ke ba ka hudu da wannan wannan zai na maganar fikiru zai haka ba an yi dariya da zai da zai aida ko malamin yi dariya wannan nakadin cewa nakadin ce maudu'i ana maganar adam sai ka zo kana mustahabbi kana wajibi kana manzumi lazim an tabar ka zai yalzamu alayka kaza yace yalzamu wannan kalma ce ta wadan usulul fiqh ko yayi da sanin ka tafi can gurin a wannan fagen Abdul Basit Badr sai Allah baka lada da ka iya fiqh amma dai baka da mauqi'i a wajen uda bawo lam falam tajid biha kalamuhum kwata kwata alƙalamin marubuta ‘yan adab ba ta gudana ba da kalmar aidan a cikin rubutun su fi shirin a masarin a cikin yaƙe ko rubutun zube hatta zahara bai na hulman har aka samu na adidi da ya soya kalmar gata sun yi ɗauki ta sa cikin kasida a daidai wani wurin da in ka cire ta ba kalmar da za ta kawo a duniya ta yi daidai irin ta to daga nan wurin sai aka ce to yanzu ta zama karɓaɓɓiya amma ta gata ta shigo cikin adab to ga kasidar nan da ya yi.
رد ورقاء حديث في الضحى ذات شبه قدحت في فنن في فنن في فنن ذكرت إلفا وزهرا ثالثا سبقت حزنا فهاجت حزني فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني ولقيت الشوف ما أفهمها ولقد أشكوك ما تفهمني غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني.
إني كاوتك وهي أيضا بالجوى تعرفني رب ورقاء هتيس في الضحى ذات سجن فضحت في فنن وتقول ادب سجن كرم تواضع رب ورقاء هتوس في الضحى ذات سجن فضحت في فنن ذكرت انفا وبهرا ثالثا فبكت حزنا فهاجت حزني فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني haka suke karatun su na adab sai ka ji karatun ma yana da kuma ma'ana karatun ma take yana da kuma ma'ana rubda warqa lafazin warqa yana nufin wato hasbiya an gane ko alhamama hasbiya rubda warqa hatufin tudduha rubda warqa yusuf da dama za ta ga wata hasbiya hatufin mai yawan kuka ita ce hatuf ai kasratu siyahi kenan mai kasratu siyahi wato mai yawan kuka tabbaha da hantsi za ta shajuwin na abuciyar bege cutar bege shine ashaju an gane ko ashaju bege wanda take cikin wani bege fadahat fi fanani fadahat ma'ana ta ɗaukaka sautinta afadahu shine raf'u sauti bil jina wato daga murya ta hanyar waka waka fadahat fi fanani ta ɗaga muryarta da waka fi sanani a kan reshen bishiya sanan reshe da na bishiya jam'in sa afnan zawata afnan zakarat ilfan ta tuna wani sabo da ta taɓa yi a baya wa daharan salisan da wani zamani da ya shuɗe fa zakat huznan sai sai kukan bakin ciki saboda shuɗewar wannan zamanin saboda rabuwa da wanda ta yi sabon da shi a wancan lokacin shine fa zakat huznan sai ta yi kukan bakin ciki fa hajat hazani sai ta motsa min na bakin ciki fa buka'i rubbama arraqaha sai na tashi da kuka sai su dama kuka na arraqaha yakan hana ta bacci ita wa bukaha rubbama arraqani yasa da dama kukan ta nuna sai hana ni bacci wato ita hajjiyar sai kila mijinta ya mutu ko yan falata sun harbe shi da su biyu suke ba kan reshen sai ta kuka to yanzu kuma ita kadai sai ta kuka sai sai ya fahimci cewa ko ya fassara shi abin da ruwan ta iya magana ya fassara kaza sai kukan sai ce kukan bakin ciki na take ta tana da mijinta da yan sarauta suka harbe to shi ma kuma nan mure na kukan bakin ciki rabuwa da matarsa ina ka dan fahimta sai ya kulla alaka tsakanin halin da take ciki da shi na halin da yake ciki ta buka irin da ma'an rakaha kuka na yanzu bana ya yana iya hana ta bacci al'araku shi ne rashin yin bacci wa buka harub da ma'an rakami kukan ta na iya hana ni bacci wala ka tasku fa ba afhamuha yasa da dama mai yiwa ma kuka take kawowa amma ba na fahimtar me take so ta ce na fahimta cewa wannan kukan nata tana faɗa min ne fa kaza ya da mini kaza ya da mini sai dai ba na fahimtar ɗaya kun kalmomin ta sai dai in yi muna cewa to kana cikin bakin ciki wa laqad asku fa ma tafhamuni ni ma nukan yi kuka in kai mata kuka ba ta fahimta ta gaira anni bil jawa a'rifuha sai dai kawai ne nukan gane ta ne bil jawa ta hanyar damuwa da take ciki وهي ايضا بالجوا تعرفني ita ma takan gane mai ta hanyar damuwa dan duk wanda kaga shi ka tsaye ka saje haka yana ba mai kallon sa hoton ne yana cikin bakin ciki to idan ta gaisa haka to ta san yana cikin bakin ciki amma bakin cikin wa bata sani ba shi ma in ya ganta haka ya san tana cikin bakin ciki amma bakin cikin wa bai sani ba yana fata an fahimta gaira amni bil jawa a'rifuha wa hiya aidan lafazin hiya da huwa idan nawun ko fa'un ko lamun ta riga yasu a cikin harshen larabci ya halatta kai musu haraka ya halatta kai musu sukuni kaga ka'idar hiya harun danta mai darefi kasra ka'idar huwa harun danta mai darefi damma to amma idan lamun ta riga yake kamar lahiya ko lahuwa an gane ko ko fa'un kamar fahuwa ko fahiya ko yawun kamar yahuwa ko yahiya in suka riga yasu ya halatta kai wa harun din sukuni a cikin harshen larabci amma kan kace wahiya sai kace wahwa wahiya sai kace wahya wahya a madadin lahiya sai kace lahya a madadin lahiya sai kace lahya an gane ku wa inna dar al akhirata lahya al hayawan law kanu ya'lamun kan kira al kitabiya haka ne kuma kira'a ce wadda take mutawatira cikin al qur'ani an gane ku shine ce wa ha hiya ba'da al wawi wal fa wa lamiha wa ha huwa atkam radiyan badiyan hala رابيا الامام الكسائي باديا با اي شي ما رمزي لنا wani قارئي حلا الامام ابو عمرو ina fata an fahimta wa ha hiya ba'd al waw wal fa wa lamiha wato duk inda hiya take da huwa ba'd al waw bayan waw wal fa ko fa ko la shine wa ha hiya ba'd al waw wal fa wa lamiha wa ha huwa askin yi mata sukuni wai kenan wannan shine rabiyan ra ramzi ne na imam al-kisai an gane ko badiyan ɗaya daga cikin marwata daga wajen ibn kasir sai kuma hala al-imam abu amr al-basri kamar da imam al-shatibi ya faɗa cikin shatibiyya kenan a takaice ne kai sai wahya aidan ya so dama cikin waka za ka samu wannan to sai ka ga inda sukunin kai kai da kanka ma yanzu nan idan ka ce wa huwa aidan wazanin ne wa hiya aidan wazanin baitin ya riga ya kare amma idan kai masa sukuni sai ga zana kuma gashi ne da tsayin cikin nan mahallin shahidi shine ne wahya aidan bil jawa ta'rifuni كيفية فوضع, أي... فوضع أيضا في مكان لا يتطلب سواها ولا يتقبل غيرها مم.
وكان لها من الروعة والحكم في نفس الحديث ما يعجز عنه البيان
يوسف وكان لها وت- فوضع ايضا في في كلمة ايضا في مكان لا يتطلب سواها ايضا بدا بقاتل وتكلمة بدا يتبع ولا يتقبل غيرها بعضه كربية تتبع an gane ko wa kana laha min ar-rawati wal husni sai wajen ko kuma da aka sata a wajen irin ban kaye da take da shi wal husni da kyau fi nafsil adibi a zuciyar fi masalin adab ma ya ajibu an bayan irin ban kaye da kyau ne wanda ya fi karfin a bayyana shi bayani ba zai iya bayyana shi kawai sai da zai fito shi ya ajibu an bayan bayani ya kasa yin ya kasa bayyana shi sai ce ne ورد كلام في نفسه حسنا قلابا حتى إذا جاء في غير مكانه وسقط في غير مسقطه خرج عن حد البلاغة مم.
وكان خرج بسهام بسهام الناقدين ورد كلام كان في نفسه حسنا فبالله ما ذاك فمزن تنبع كلام كان تزنتين كيكاوة خلابا من تزجر هنكلي من جان هنكلي شين خلاب حتى إذا جاء في غير مكانه حتى إن يازو لن ببيدات يزوبة وسقط في غير مسقطه يفاضع إن ببيدات يفاضع به باولن فاضع وسط خرج عن حد البلاغة فيه تتبع إياكوكين بلاغة ya fitar da boda ta balaga ya shiga wani ne daban da balaga ba saboda ga shi zancen mutum ne amma ta an sashi inda bai dace ba wa kana garadan li sihamin nakidin sai ya zanto garadan abin farauta li sihamin nakidin ga masu na annukadu masu nakadin zance wato ka za su gani na kawai su ci eh da da- ka sa kalma da za su ci shikenan wato garad kenan sun samu abin harbi sai ya zanto abin harbi li sihamin nakidin ga masu na masu nakadi ومن أمثلة ذلك ومن أمثلة ذلك قول المتنبي لكافور الأخشيبي مم.
في أول قصيدة مدحه بها مم.
فقد كذا أن أنكر الموت شافيا وحسب المنايا أن يكون أن يكن أمانيا مم.
وقوله في مدحه وما طردي لما رأيتك بدعة مم.
لقد كنت أرجو أن أراك فأط- فأطرب
yana daga cikin abin da ake buga misali da shi wato kaga an sanya kalma inda ba ta dace a sata ba kuma a baiwa masu nakadi daman cin riba wajen sun sami abin da suke so su farauta a cikin zantanka wato qaul mutanabbi li kafir al-fcd abin da mutanabbi ya faɗa lokacin da yake buga kafir al-fcd an gane ko shi asalin kafir din bawa ne shi al-fcd wani sarkin misra ya sayi karshe yan tashi kuma da karshe har wannan bawan ya zama mallakin misra to mutum yana jin kaskanci ya je wurinsa ga shi da ya san bawa ne yanzu ya zama sarki ko yana son kuɗi saboda haka dole je ya je ya zo na ƙarya wanda abinci da haka wani don ya samu kuɗin to amma tun da wannan ƙiyayyar ta zo su tana nan sai kalmomi suke kuɓutowa na bakinsa na zagi a cikin waƙar wanda ba kowa ke gane ya sai masu balaga a zahiri kamar ya yabe shi amma kuma zagin su ne mawaƙa kuma suna da wannan an gane mawaƙa suna da wannan sikencin sai su yi maka abin da yake tsammanin su ya danka suka amma kuma zagin ka suka yi da kuma tun da yawanci ko zaka samu wani lokacin masu kuɗi da yawa ba dukan su ne suka yi ilimi ko karatu ba ko kuma masu sarauta ba dukan suka yi ilimi ko karatu ba kila ba za su gane cewa an zage su ba to shi ya faɗa kafin isidi fi ayyul qasidatin madaha hu biha a farkon wata kasida da yayin dinki da ita yace kafa bika da an antara al mauta shafi'a wa hadbul manawa an yakunna amaniya lalle cuta ta yi kyauta in har ka rika ganin mutuwa ita ce waraka wato gara ma mutuwa da cutar to cuta ta yi cuta kenan illa amaniya lalle almanaya ababen da ake burin samu habbu ya ishe su su zama musiba an yi kunna amaniya su zama kuma sune wato almanaya ke ababen da suke na musibu domin daga jami'in na almaniya almaniya su kuma mutuwa kenan ko ta musiba wa habbu almanaya ya ishe musibu wato abin mamaki an yi kunna amaniya su kasance nema ake su zo mutumin da mutuwa ana gurin ta amma mutum yana fatan gare mutu ai kaga da abin nan bane to kaga wannan magana wannan a wannan kasida da ko saka babu a ciki akwai kalmomi da dama idan ka duba biyan mutanabbi ka karanta kasidar za a ga wurare da dama inda zai kafir da shi ko da dace da Allah kalle faɗa masa wannan maganar in dai kai kana matsayin marokin sarki ne shi kuma shine sarki ya kamata ka faɗa masa ita ba sai ce ne ya kai da hutu madahi وما طربي لما رأيتك بدعة لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب.
يقول وما طربي لما رأيتك بدعة لقد كنت أرجو أن أراك فأتربه suka ce zagin a rabin baiti yake amma a farkon baitin ya dole ko alal akalla akwai gwanintar magana wa ma tarbi lamma ra'aytuka bid'atan ba faro bane da farin ciki na da walwalata yayin da wato idan na ganka dan na yi farin ciki wannan ba faro bane ba in dinki in ganka in yi farin ciki wannan ba faro bane ba bid'atan wato ba kaddajin abu ne ba faro bane ba laqad kuntu arju an araka fa atrabu to anan zage ki yaso da dama na kasance ina son in dinka kawai dai in yi dariya dai in yi walwala idan mutum ce ka wallahi kullum ina son zan zai dai idan na ganka in yi dariya ya man ga zagin kai dan duniya da wata dan duniya da sosai da sosai wallahi ko kamar wahidi kana wahidi ana albayt yusudu al-istihza yace wannan baitin yayi kana da izgili izgili ne kawai ke masa فإنه يقول طريقي عند رؤيتك كما يطرب الإنسان لرؤية المضحكات يتي كوي أبن دي تسوي تي فطربت عند رؤيتك ما جوى الولادة مجنك كما يطرب الإنسان لرؤية المضحكات كما يبدأ متنك يجوى الولاء عند جوتنك أبا بندا جيا domin na in zuwa wala idan na ganka illa kad kunti arju an araka fa atrabu qala ibn jinni qala ibn jinni lamma qara'tu ala abi tayyib hadha albayt qultu lahu ما جئت على أن جعلت الرجل قردا فضحك kaga ibn jinni wannan babban malamin nawu ne ko shi ma ya san adab yace da yace lamma qara'tu ala abi tayyib al-mutanabbi hadha al-bayt yayin da na karanta wannan baitin a wurin mutanabbi kuntu sai nace da shi ma jita ala an ja'alta rajula qirdan ba abin da kai kawai ka mai da shi digiri ma jita ba abin da ka kara cikin wannan baitin na kasida ko ne yabo ala an ja a bisa ga kawai dai ka mai da shi qirdan kawai bin kamar da ke don bin ne kullum zai zai gane sai kai dariya fadar ka sai fadar biyu sai dariya kaga yana da irin gangan yawan da yana fata an fahimta yaso zama kai mutalabbi a dan duniya ne kuma shi ne sanin mutalabbi saboda yana da wani abu mutum ne mai izza babu da ai maka waka shi kuma sai ya buga kanka sai da da karshe kai ka mai da shi ne wasila amma shi aflan kansa yake soya yau ba ana ta nabi yana da izza shi yasa kike masa malikud dunya wa sajilun nas a duk wanda yake karanta adab bai karanta kashi dunya kana dunya to da sauransa eh shine mahmud muhammad shakir ke ta shakhsiyatul laytani lam a'rifaha yace ina ma ban san mutum ba da na da na huta saboda ya shagaltar da shi da yawa yake hakan shagulun na zaliku dinan shagulun na ai ba tsaron su tunanne bane wa mutanen da su da su da karshe aka da shi da baitin waka sai aka kashe shi eh shi ne baitin waka yana nuna shi bai isa ya gudu ba ba wanda ya isa ya sa shi gudu ba wanda ya isa ya yi kaza shi ne mai kaza shi ne mai kaza ya ce kansa da yawa fa lokacin da aka tare su wanda yake adawa da shi ya tare shi shi da yaran su za a karkashe su duk yaran mutum biyu an kashe sauran shi kada yana shirin zai gudu sai wani suna masa kasira sai ba kai kace kaza ba kace kaza kace kaza kace kaza kace kaza yace ka kace ka kace ni ba yanzu idan ya gudu ya yaba da wancan kasira to gare bar kasidar duniyar adab ta rawaito ta shi ya tafi na'am ونرى أن المتنبي كان يغني صدره حسدا على تابوت وعلى الايام التي الجاته الى مدحه فكانت تفر من لسانه كلمات لا يستطيع لا يستطيع اكتساب التباسها وقديما ذم الشعراء لمعنى او كلمه نفرت سامعيهم فاخرجت كلامهم فاخرجت كلامهم كلامهم عن حد البلاغه.
ونرى ذلك iya gani cewa annal mutanabbi kana yajin sadruhu shi mutanabbi kirjinsa yana tafarfasa kamar yadda tukun yake tafarfasa yan an sa ruwa a ciki akan wuta hikidan saboda hikido ki ala kafir abu da shi kafir al-ikhsidi din nan wa ala al-ayyam allati alja'atuhu ila ghadayhi yana kuma takaicin kwanaki da suka tarfasa shi zuwa ga dole zai yabe shi ma'ana talauci kenan talauci ne tarfasa shi dole zai yabe kafir ba dan yana san shi ba tunda yana san idan ya yabe shi ya ba shi kuɗi fa kana tafirru min lisanihi kalimat sai zan to akwai kalmomi da suke dan kwacewa daga bakin sa ba da niyyarsa ba la yastati ihtibasaha wadanda ba ya da ikon ya rike su kalmomin kalmomi ne na zagi za su kubuce daga bakin sa ba dan yasa ba amma zuciya ka san ita ce zance duk yadda ka so ka saka abin da ke cikin zuciya wata rana sai ne sai baki ya faɗe kakan iya kontrolin dan harshe ne kadai idan zuciya ba ta san abu amma zuciya tana san abu ko ka so ka ɓoye shi sai ta fita shi ne wancan kisa yawa mahama ta kuna inda mri'in in khaliqatun wa wa makalaha takhfa ala an-nas dole zai bayyana ta fara wa qadima zanna shu'ara limanan aw kalimatin nafarat sami'ihim da can da yawa daga cikin mawaka sun zame limanan a wata ma'ana da ba sa son su faɗe ta kuma dole ta fito aw kalimatan ko kuma sunta ta kalma daga daniya ba nafarat sami'ihim wadda ta kori masu sauraron su ta sa suka ji babu dadi فأخرجت كلامهم عن حد البلاغة في تفتد زنشان سدقاء إياكوكي ما بلاغة زواب عبد الله بلاغة فقد حكوا فقد حكوا أن أبا النجم دخل على هشام بن عبد الملك وأنشده فقرأه قد كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأحول وتشي من أبو النجم wanda shi ma abubu ne a sabon da gudana kenan abubu ne ya je wajen abdulmalik wato Hisham ibn Abdul Malik ɗaya daga cikin khulafa na Bani Umayya wa an shadahu sai ya faɗi wannan wannan baitin fafara'u qad qadat wa lamma taf'alu ka annaha fil ufqi aynul ahwali wato yana magana rana ne fafara'u ga ta tayi ruwan ɗorowa shine ai asfara ta zama ruwan ɗorowa launin ta ya canja qad qadat hakika ta sufata ta faɗi walamma ta fa'ali amma ba ta riga ta faɗi ba dan a lokacin da ai rana take zama ne ta zama safra ka annaha fil ufqi ainul ahwali kai in ka kalle ta a sasannin sama yayin da ta wannan launin kai ka ce idan mai hawa da garke ne al ahwal shine mai hawa da garke ka annaha fil ufqi kamar ita rana a sararin sama ainul ahwali idan mai hawa da garke ne sai kuma matsalar shine wa kana hishamun ahwala shi kuma ya sami suna da malik da mutum ne mai halala garki kaga ba da niyya ba dai sai wannan maganar ko ta cewa dai ka gane ko fa amara bi hamsihi sai ya ce a kama sha dore eh wa madaha jarir مدح جرير عبد الملك بن مروان بقصيدة مبدأها أتته أن فؤادك غير صاحب فاستكره عبد الملك هذا الابتداء وقال له بل فؤادك أنت haka jarir ibn atiya wanda yake ɗaya ne daga cikin mawaƙa wanda suka sa daular banu umayya adab yayi abin nan da ita dan su uku ne suka zamani a lokaci guda da jarir da afdal da kuma farasdak to shi jarir da farasdak tun da akwai zage zage a tsakankanin su da abin nan to shi afdal kirista ne ma balarabe ne kirista ba na da waɗannan guda uku sun shigura a wancan lokaci wajen kasido da sauransu to jarir ya zo don abdulmalik ibn marwan yana son yayi shi da wata kasida a farkon ta shine atashu an fu'aduka ghayru sahi yace atashu shin ko a farke take kana jin abin da nake faɗa an fu'aduka ghayru sahi ko zuciyarka ba a farke take ba kada abin kamata ka kalle sai ka faɗa masa wannan magana kana jina ko baka jina wannan ba magana jin za a faɗa domin shi ba fastankara abdul malik hada al-ibtida wannan madadin kasida sai abdul malik ya rusa shi wa qala lahu bal fu'aduka anta yace zuka zuka ka ita ce ba ka dake ba tunda kake yana magana gaban sarki Allah ni kan zuciya ta ka dake take eh ونعى علماء الادب عن البنطري ان يبدا